To, bismillah.
gagar na kake namijin sama ga zakin fama Say it normal, amma a sace.
gagar na kake namijin sama ga zakin fama to dan giwa ga miji take sha sara kaina tsoron Allah bai taba ba da mutane ba ga sardauna Sardauna, yana ne taba sardaunan dutse ga mai kwana sallah Ga mai kwana sallah kuma mai horon mu rike Allah.
Bala bai taba mai alkhairi ne al'umma na ya ba halinsa Mai farin jini gun al'umma.
kai taro in ya kai taro in ba mai ɗauka ba za mu yi ba Tafi a sama sai dan baiwa ga taragon ma abun kamawa. Tauraro ne mai haske sabon wata abun dubawa. Ga buhu na kaya kai malam ko ka cika shi ba dannawa. Takunka daban da na saura ga tubali tudun dafawa. Sardaunan mu ikon Allah, sani sanin ka bawan Allah. Mai taɓa ka ba bashi iyawa, wankan wutan da ba karawa. Kainuwa a dashe daga Allah, sardaunan dutse mai al'umma. Mai hawa da dubin dawaki, mai dubin masara a daci, sardaunan dutse gagar kuyo. Mai kwana sallah.
kagar na kake namijin sama ga zakin fama doron giwa ga miji kake sha sara fela tsoron Allah bai taba ba da mutane ba ga sardauna Sardauna, yana mai taba sardaunan dutse ga mai kwana sallah Malam Bello mai tama sardauna ya faɗi sako ne.
zancen nan ba ƙarya ne ba na je baka farka haramun ba Ba zan ce komai ba, ni ba zan faɗi komai ba sai abin da ya zo idanuna. Ko na ji da kunne na, dan Allah farka kalamanka al'umma na sun saurara kai ba dan ba dan ba ni na ziyar da na yi ban farma.
ai zancen nan ba ƙarya ba kauce da ba kamar wani ba zancen bambar ba gaskiyar ka ta zama hujjar ka Jari ne hujjarsa, mai saurare da ina rawa barin ba ka labari kai ma.
kagar na kake namijin sama ka zakin fama doron giwa gamji kake sha sara kaina tsoron Allah bai taba ba da mutane ba gasar dauna Sardauna, wani ne taba sardaunan dutse ga mai kwana sallah zancen mulki ba daga nan ba. Dukiya ba daga nan ba, sardaunan dutse mazan fama ga gwaninmu mai halin girma. Bautar Allah ya yi nisa, maganar zakka ya kaɗa, zancen kyauta ba dama. Mai ba da gida ga mota waɗansu masu riya da dama. Zancen sadaka ana ji mutan gari na shida da dama. Kun san mene sunan shi?
lailatul qadrin al'umma in ya kama ba shi da nama Eh, eh, ban ji ba mai kuka ce ne?
Lailatul qadarin al'umma in ya kama ba shi da nama.
Na jiyo marayu suna faɗin a ƙarfin lamai ta mai sala.
Yana zuwa gaida mu ya ba mu sutura da abin cimci da yan gudun mu mu ma mun mana. Mai ta mai sallah.
Na jiyo guragu suna faɗin a ƙarfin lamai ta mai sala.
Yana zuwa gaida mu ya ba mu sutura da abin cimci da yan gudun mu mu ma mun mana. Mai ta mai sallah.
Sai na jiyo kuta are suna faɗin a ƙarfin lamai ta mai sala.
Yana zuwa gaida mu ya ba mu sutura da abin cimci da yan gudun mu mu ma mun mana. Mai ta mai sallah.
Na gano kurame suna faɗin ta a gaida mai ta mai sala.
yana zuwa gai da mu ya ba wasu tana da abin cimci da yan gudun mu ba mu mara bai kamar mai sallah Na jiyo tsofaffi suna faɗin a ƙarfin lamai ta mai sala.
yana zuwa gai da mu ya ba wasu tana da abin cimci da yan gudun mu ba mu mara bai kamar mai sallah Na ji yare-yare suna cewa a ƙarfin lamai ta mai sala.
yana zuwa gai da mu ya ba wasu tana da abin cimci da yan gudun mu ba mu mara bai kamar mai sallah Na ji asibiti ana cewa a gaida Bello mai taba mai sallah.
yana zuwa gai da mu ya ba wasu tana da abin cimci da yan gudun mu ba mu mara bai kamar mai sallah Masallata imana addu'a alakar mai taba mai sallah.
yana zuwa gaida mu ya ba wasu tana da abin cimci da yan gudun mu ba mu mana bai kamar mai sallah Je ka duba zancen abbana a rayuwarsa ya san alfarma.
ya taimaki addini sosai bai zama an yi wa shaidar ka.
A Kaduna garin gwamna je ka tambaya yayi alfarma.
ya taimaki addini sosai bai zama an yi wa shaidar ka.
To a Bauchi da na je can na ga al'umma na godewa.
ya taimaki addini sosai bai zama an yi wa shaidar ka.
A jigawa garin dutse cikin garin mu ba yayi girma ya taimaki addini sosai mai zama an yi wa shaida a abuja idan ka je to ka tambaya eh alfarma ya taimaki addini sosai mai zama an yi wa shaida Duk Sokoto garin shehu da na tambaya aka ci nan ma ya taimaki addini sosai mai zama an yi wa shaida in ka zagaya dukkan garuruwan kasa ta ba dama ya taimaki addini sosai mai zama an yi wa shaida
a mai ta madan Yusuf a sardaunan dutse gwani na ya taimaki addini sosai mai zama an yi wa shaida to mai yin wannan mai Allah ya ce zai yi mai aladan na makoma ce ga wanda ke aikin lana lallai mun gode sadauna mun kuma mun gode babban mutum da babban harka babban gari da babban kofa kenan shigarsa sai karfafa wannan karfe kowar saka ba shi zama a dokin kofa shiga da kanka sadauna na tafi mu bi ka babbar kuma sadauna bin da barkon alfarma ka lullube mu ba abun baiwa ba mutum mara tsuntsaye Allah na shaidar ka halin ka ba mai kushe ka aljanun ma sun san shi to ya ci yarda da mun alajan ta hanyar da ba mai kare ya sai mai ilimi sannan mai ziyartar kabarin nan da dirka bayan Allah nan na gane wannan kai sadauna yin ziyara da yawa a kabur a na bayan Allah manzanni sahabbai jumla mata na manzan Allah ɗaya a cikin kashe uku na duniya sarar da wani ya ce kashe biyu da a cikin ziyarorinsa bangare na bayan Allah kabari na annaba ayuba sarar da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan Sulaiman manzan Allah nan sarar da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan kabari na annabi Ibrahim Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
Yakuba bawan Allah nan Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
Yushe ubawan Allah nan Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
annabi Yushe ku ji wannan ma Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
Ilyas annabin Allah ne Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
annabi mu annabi zalki kulu Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
annabi annabi shu'aibu Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
zakariya annabin Allah ne Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
annabi annabi yahaya Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
annabi salihu mai taguwa Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
a haruna bawan Allah nan Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
har ma da manyan gwarzaye sahabban manzon Allah na Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
a gabarin bilal mai albarka Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
da abu huraira masu Allah Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
ga gabarin abu dardai Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
gabarin ma'awiya ya leka Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
su'ad bin abi wa ma Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
matan manzan Allah ma Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
a kabari na umma habiban nan Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
a kabari na umma hafsan nan Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
kabari na umma salama Sare da wani ya yi ziyararsa ya samu albarkar wannan.
bari in je gidan tarihi ku ji batun abun mamaki rijiya ta annabi yusuf wacce take cikin kurkuku sadauna ya ziyarta anan ma a kaya na manzan Allah da buta ta manzan Allah a rawani na annabi yusuf qur'ani na farko jumla kamarin amina ya je mahaifiya ta manzan Allah a gashi tuma dan adam ya ziyarci sani ali sahabi na manzan Allah ya ziyarci fadar da kayanu su sardauna bawan Allah Eh musulunci kaiwa hidima sar da wani ka sha fama.
to tsaya aka je ni Maroko sardauna bai tsaya a nan ɗai ba jigawa na tuno tarihi na wani mashahurin gunki shekara a dubu ya yi gunkin arna suna ta bauta gunkin a cikin garin kalaya da dangula kai abun mamaki Eh da zuwan ubana sar da wani ya karya wannan kafarci. Bai tabbana ba wai ba shi ma maroko da hujjarsa.
sanadin wannan girma da yawan siyan musuluntar ma kuma ya yi masallatai da makarantu kosa ba wasu sun ilimi nan ma wasu imamai ne ma wasu na koyarwa dangina to kaga duniya ka samu sadauna Allah ba ka kiyama mutum ka dai rabo na yi kunya ko ya zube ta sai ya kwashe kashe bugun kashe dan Yusuf ko rike ka sai ya haure mai takama da ayar Allah Allah kai Allah ka dama aljanna gam da zama ziyarar ka ka taho mu taho mu hado Allah ka amshi da ayin saboda al'umma baiwa ne sai wanda rabbi ya yi mai dama na ce da ku salama alaikum amin wa alaika wa bangai ya sha jan zama na manajan ka na'am sarki na mawakan sardauna kai nazir ka zama cinyeru jagabar ruguji na wuta ma'asara sun kyale ka cin hacin sama sai sun zo sannan na kasa ma ya ce kai a bani kiɗa in fara zance na na ce a bani kiɗa in fara zance na kai ban zo da zancen ƙarya ba baran ba ku labari sagauna ya kira honi ya mini kyautuka tare abin akwai abin mamaki jimina da kirjin zaki kukujen mu ɗauki ka kai mu a ce musan na ɗan albarka buzu na bushi ya ɗan mala malam yana gani zai barka ya sauka kas ya dungura sallah kaga wanda kin zai kyauta baya irin ta ce ka ka dawo gaskiyar kare ma ƙarya ba Sadauna ya kira honi da na zo kwanan sanin zauna. Na durkusa a can gefe don girmamawa ga mai girma. Jama'arsa kowa ya juyo ya kalle ni ya ce kai ne. Na murmusa da kunci ina ya ke na ce ko masomin kuka.
kada ka min yi mamaki da abin da sardauna ya yi ma Nazir zo gaba na zauna in ji faɗarsa sardauna na. A kai zaton da nan yau ba haka ne ba sardauna ba shi da girman kai.
kai sarnau da mazan fama kai ta kana ta wani Allah ya dafa ma mai gidan mamman maka banyawa bayan na dawo ya ce aje a ɗauko tulu ba na ruwa ba tulun naira aka aje gaban sardauna ya ce da ni daga ka tsira yaro idaniya ba na kasha ya fara zanzaga mini naira kaina yana ƙasa na ji kunya ta nake ruwan sama nema gaje kunkuna an sauke ya ce juya ka gansu naziru kayan ka ne da duka aka ɗinka zance kala kala ma babu abin nufi da sun fi a kirga ya kai ni gundarin motoci ya ce da ni fa kai ɗana ne duk wacce ta yi ma kan ɗauka to ai kai ma ka wa kuɗi wa ka dan gidan ku an gama tara su Na'am.
dan autan sardauna nazira ka gama dacewa mu gidan ma akwai kuɗi baban mu sannan malam ne eh kuma yan wanan ne ya rike maka mai garma ashe kuma ga tarin falala Allah ya gama yarjewa to kusan mini labari kaɗan cikin ilimin baba banda wannan kuma sai me bangaren ilimin addini na san shi ba sai kursi ba zai yi mana tafsiri da azumi na qur'ani babba a cikin darajojinsa ka'aba dakin allah ya shige ta kuma ya zaga ta to mukaman da yar nake ku faɗa mini dan kin gane su na san wannan ku faɗa sai me Kamfanin kamar sa adadi sardauna daga jojin su.
banda wannan kuma sai me Yare ne minista cikin gida kuma mai gaba bai ci amana ba.
banda wannan kuma sai me Ya rike ministan wasanni da al'adu mai jajirta.
bayan haka sai wannan matsayi Ya rike ministan jiragen ya kai mai tamam amanan ya.
bayan haka sai wannan matsayi Sakataren LPN ya riga na kudi babbar zargin ya ce.
sarautar mai ta magado ce Ita ban shi nan ba da wani dan maga a zira wurin babba.
Ikon Allah.
Dan sarki je kan sarki ya zama dole magaina ka.
ku faɗa ku uwa ya gane A kasuwanci ma ba wasa don an san shi a harkar a ƙasashe na duniya wai da ina da ina ya je Saudiya kun kalin da fara ya gansa har sai ganawa.
ya biyo ta ƙasar hindu Firaminista Indira Gandhi ya san hada san tattauna.
amerika ya leƙa George Bush na kasar Amerika abokinsa ne san ɗau bauta.
jaji bush ɗan da ya koko uban Ba dan bane ai ba ban ne sardauna Allah na fama.
a wacce masarauta ya kwana Masarautar Ingila ya kwana kai bella ba wasa ne ba.
yugoslavia ma ya kwana bulgaria ma ya kwana sun san shi har sun gane shi a mai tama ya kai da a kowace ko zai juyawa duniya ta girmama baba DCOM turawa suka bashi mai musamman me kenan DCOM Girar kwamanda oda amsana na zammana madalla.
alkharu gwanina Allah ya karrama ka uwana Allah ya samu dace